بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب ما يعمل الرجل في بيته في كتابه الأدب المفرد الإمام البخاري أتشون للتابي ناتني البغت على الأدب المفرد يمن بابي سابو شين بابي نتغيبي دا أربعين دا بقي أتشون للتابي باب ما يعمل الرجل في بيته باب أبن دا يقمات متنير أي أجدانسا al-Imam al-Bukhari nan yanzu ya karkata akalan mu bayan ya gama bayani akan hadisai da ya tattaro da suke bayani akan rashin lafiya da jinya da kuma gaida mara lafiya da kuma falalar ciwo da kuma falalar gaida mara lafiya to yanzu kuma zai dawo mana gidaje ya ya kamata mai gida ya zama a gidansa babu ma ya'malu ar-rajulu fi baiti babun abin da mutum ya kamata ya aikata a gidansa in mutum yana zaune a cikin gidansa da iyalansa to me ya kamata ya yi domin masu gida wani zubin nau'i na girman kai na ɗibarsu nau'i na isa yana ɗibarsu sai mutum ya zama mai ɗakinsa ko matansa ba ɗaya ba su zama ga aiki ya musu yawa amma shi allura wannan ba zai iya ɗauke musu ba tsinke wannan ba zai iya kawo musu a hanya ba da sunan cewa shi ne gida ne wannan ba mu'amala ba ce mai kyau mu'amala mai kyau ita ce abinda za a ambata mana a cikin waɗannan hadisai sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sama yake a gidansa a matsayinsa na ashraful khalqi wa akramuhum wa wanda yafi kowa daraja a cikin halittun Allah madaukakin sarki حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال ما لما الإمام البخاري بيني أولا حديث حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها الأسود يتي الأسود بن يزيد يتي ناتم بيعا نعنائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى في أهله وين عن سميكي أجلن ستارد إيالنسا أودن إيالنسا في أهله أي في بيته كيما في بيته مع أهله إذن ينازل نعجلن ستارد إيالنسا ميكي فقالت سيتشي كان يكون في مهنة أهلي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwa ne tsayin daka ya ga yama iyalansa hidima mihna hidima ke ai shi yasa ake ce ma sana'a mihna mihnatun da ha babba ba mihnatun ta fitina ba eh jam'in su kuma daya a ce mihanun musibu mihanun sana'o'i ana ce musu mihan mihnatu ma mihnatuka ta ce mihnati alhandasa ma mihnatuka mihnati annijara alhidada addibaga asiyaga ko mihna kenan to ana cewa ko ma mihnatuka sai ka ce at-ta'limu kaga duk mihna ce fa idza hadarat as-salatu kharaja idan annabi sama lokacin sallah yayi sai fita sallah to da kaga manzo sama mutawadi'i ne wannan hadisin yana ishara zuwa ga tawadu'in annabi sallallahu alaihi wasallam matansa tara wanda ya rasu ya basu to fi rasulullahi an tis'i niswati waɗannan matan su tara annabi sama baya kyale su da aiki sai ya tashi shi ma ba haka ne yake zaune ba sai sai tashi shi ma ya wani aiki in yana cikin gida to haka ake son kowa ya zama حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمونة عن هشام بن عروة عن أبيه هشام دقا دقا هشام بن عروة عروة بن الزبير كينا قال يشي سألت عائشة رضي الله عنها ناتم بين عائشة ألا قارمة يدا ما كان النبي صلى يعمل في بيته مي النبي صلى يكي أتشين جدنسا qalat yakhsifu na'lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan dinke takalmin shi da kansa yakhsifu na'lahu annabi sallallahu yana dinke takalmin shi da kanshi idan takalmin shi ya tsinke sai ya dauka ya dinke da kansa duk darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sahabbansa a tsaye suke wajen yi masa hidima amma duk da haka manzon sallama idan takalmin shi ya tsinke wani zubin sai ya tsinke ya dinke da kansa wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baytihi sannan annabi ya kasance yana aikata abinda mutum yake aikatawa a gidansa malamai suka ce wannan ishara ce kama al-Imam Mula Ali Al-Qari a cikin al yake cewa wannan na nuna ashe su larabawa tuntuni al'adar su ita ce namiji ya tsayu ya ma iyalansa hidima shi yasa ta ce kama ya'malu ma kana nisa sai ce wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi ai abinda aka saba da shi so da kamar sama dama ya zo ya tarar da laraba ɗabi'ar su ce miji ya zama yana taimakon matarsa ba kawai shi ke ne zo na a kujera ba yana jira a kawo mishi abinci kuma aka ɗau lokaci mai tsawo ba a kawo masa bai kama faɗa shi ko ba zai iya komai ba tashi ka wanke cokali mana ka wanke cokali ai ka rage aiki to duk wannan ɗabi'a ce mai kyau laraba suna da wannan ɗabi'a tintini annabi sama kuma ya zo ya tarar da su a kai ya sunnanta ta zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam so daga wannan sunna ce ta shari'iyya kana wani yanzu ya gudu ya gugu ya ce sunna ce adiyya sunna ce ta shari'iyya daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata masu gida ci koyi da su akwai tsayawa mutum ya kula da gidansa ya taimaka ma iyalansa da wasu ayyuka kuma wannan yana cin abin da ke ƙara danƙon soyayya tsakanin ma'aurata ba a bar mace ita kaɗai ce ta wahala ba kai ma ka ɗau wani abin da za ka iya daidai gwagwado ka mata حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته شيما دي إرنسا قالت ما يصنع أحدكم في بيتي كاغنكم أبن دين كيكي أجدن شيء النبي صلى الله عليه وسلم يخصف النعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادنك تاقلبن سدكنسا ويرقع الثوب سنن يقن يما تفاقن سمه وتفاتي yana yana dinke tufafinsa idan tufafinsa sun yage manzo sama da kansa yake dinkewa yana dinkewa da kansa sannan waya khitu sannan kuma yana dinki kaga yanqa'u maho kenan faci da yawa in an ce in an ce in an ce abin nan arraqa to shine ya sai an canza wajen sai an dauko wani kyalle an an an sa to ya zama rak'a kenan amma alkhaitu shine kawai ya kece a kama bakin a hada can da can shikenan sai a dinki shine alkhait mun gane to duk manzal sama yana wannan wannan yana nuna gayar tawadu'in annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول السماء يعمل في بيته ويمي من زال السماء يكي أجدنسا قالت كان بشرا من البشر عن نفس السماء انكش جدنسا أما سيم متنيكي كمان صورا متعن عن نفس السماء باوانا أبيكي ندفن با آآ أبن دقوا كي أجدنسا شيكي يفلي ثوبه yakan ɗauki tufafinsa ya rika duba ya ga ina datti yake shine alfaliyu ka ɗauko rigar ka haka sai ka duba gefe da gefe ka ga ina datti yake shine alfaliyu su a lokacin su kwarkwata akan nemi kwarkwata a tufafi saboda abubuwan wanki suna da wahala a lokacin su ruwan na da wahala sannan kuma sabulu na da wahala saboda ka sai ka ga ana ba da labarin cewa wane yana da kwarkwata sadaka su ba wani bakon abu bane a wajen su muku yanzu kaga aka kwakwata a jikin mutum ai da damuwa to shine alfajju din mutum ya rika bibiyar tufafinsa domin ya ga datti ina datti yake wa yahlubu shatahu sannan annabi sallallahu wani zubin yakan tashi ya tatsi nonon tinkiyarsa sai tashi ya tatsu nono da kansa kuma in ya tatsu ba wai shi kadai zai sha ba duka gidan za a sha kayan ku tatsan nono ai babban aiki tatsan nono yanzu ya kama da katuka a wancan lokacin nasu a ce ga namiji yana tatsan nonon kuma akuya ba na rakumi ba ba na taguwa ba na akutinkiya to ya kama da a ganka kana tuka su ko a ganka kana kada giya kaga duk namiji yanzu a wannan zaman ba zai so a ce yana yi ba ko sai ya ji kunya in wasu suka zo suka gan shi musamman ma dangin shi su zo sai su ce ai ta mallake shi shi ta mallake shi sai abin da ta faɗi dama ake yi a gida ko wasu dangin to duk manzo sama yana wannan wannan yana nuna tawazu saboda haka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma uswa ce ba kuduwa ba malaman mu sun yi kokarin fassara tsakanin kuduwa da uswa kuduwa abinda ba kowa zai iya yi ba shi yasa a a babin annabi da sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sai ya ce fa bi hudahu muqtadi ya kai ma'aikin Allah shiriyar waɗannan annabawan da aka ambata guda goma sha takwas to ka bi shiriyarsu ka zama ka zama maka kuduwa amma mu sai aka ce me laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kaga uswa ce abinda zaka yi ba wani wanda wani zai zo ya ce ba zai iya yi ba me ba za ka yi ba a cikin wannan an ta koma bi mihinati ahlik ka zama kana taimakon iyalinka kana aiki a gida wannan sai ya kashe maka ciwon ciwon siga ma ai daga cikin masu ciwon siga in sun je asibiti cikin shawarar da likitoci ke ba su har da wannan su su dan rika yin ayyuka a gida ko ba su ba ba ku jin suna faɗa musu haka haka ake cewa su amma ba mutum ya zo na shi ba akwai wanda remote ma in ya rike na talabijin to sai dai mata shi tankan cancan zamun ta shi shi ba zai wai ba at ba zai yi ba to ba daidai ba ne babun idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limuhu babun da zai yi bayani idza ahabba ar-rajulu akhahu idan wani yaji yana son wani soyayya ta addini falyu'limuhu to ya sanar da shi akwai asbab da suke jawo soyayya babban babban sababin da yake sa ka so wani a musulunci shine soyayya ta addini ya zama mutum mabiyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan nada jibrila فقال يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه فيأتي جبريل أهل السماوات فيقول يا أهل السماوات إن الله أحب فلانا أو عبده فلانا وقد أمرني أن أحبه وقد أحببته فأحبوه ثم يلقي الله تعالى له القبول غدا الله تعالى إذن يسوبا وانسى شيء كرا ملائكة جبريل يتشي قي جبريل إنا سنواني قي ما قسوشي شيء ملائكة جبريل يسوشي إذا ملائكة جبريل عليه السلام يسوشي شيء في وجه أن سمع أبنا ملائكة دا النباوة يتشي ياكو معبو تا سمع Allah ta'ala ya ce yana son bawansa wani kuma ya umarce ni in so shi ni ma na so shi kuma ku so shi daga nan duk sai a so shi sannan sai Allah ta'ala ya sanya masa kabuli a ban kasa ya zama duk mutanen kirki suna son shi ba shaidanu ba ake magana ba domin akwai wanda shaidanu ke son shi so daga soyayyar da ake magana bayan Allah su soka حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي يكرب وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه شي شي شي شي شي شي أبنا شي حبيب بن عبيد حبيب بن عبيد يارث كمقدام شيني وكان قد أدركه shi Habibu na Ubaidin ya gan shi suna da liƙa'i wato ya nan ta'kidi ne na malaman hadisi a tabbatar da cewa almajirin shi ne fa babu wasiɗa ya ji hadisin sannan hadisin babu tadlisanci a ciki qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji al-miqdam ibn ma'adi yakrim idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limuhu annahu ahabbahu idan ɗayan ku ya so dan uwansa to ya sanar da shi cewa yana son shi malamai suka fassara suka ce daga cin fa'idojin sanar da shi ita ce na farko ya tabbatar da ba zai cutar da shi ba ke ba zai cutar da shi ba sannan duk wani abu da ya ji akwai shi a ciki to zai ji a ransa cewa ya nazu mun gane da ya ji zai shiga wani abu sai ji an ce akwai wani ma a ciki wannan da ya ce innahu yuhibbuhu din wanda ya ce yana son shi to sai ya ji daɗi a ransa ya tabbatar da ba zai je shiga cikin wahala ba ke to tana ɗaya daga cikin fa'idojin da suka sa annabi sallama ya ce idan ɗaya ya so ɗaya to ya sanar da shi soyayya ta addini ita soyayya kamar yadda aka sha faɗa mana ba ta da tarihi eh المحبة لا تحد بحد ولا تعرف بتعريف فتعريفها وجودها أو فحدها وجودها سويا بات da ma'ana ba za ka zo ana cewa ma hiyar mahabbatu sai ka ce hiya kaza wa kaza ba duk da an samu malamai irin su al-imam ibn hazm rahmatullahi alaihi a cikin daukul hamama yi kokarin kawo su maganganu na wasu malamai da suka yi tarihin mahabba malamin qayyim a cikin madarijus saliki da yazo ya ce duk waɗannan ta'arifan ƙara rudar da mahabbar su kai so daga kawai soyayya abinda ake ce ma soyayya akwai soyayya in akwai ta to shine tarihinta iyaka kawai tana da wasu abubuwa guda shida su ake batu a kansu daga ciki akwai alamominta ba yadda za a kace kana son wani sannan ba za a ga alama ba malam ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin sai da ya kawo wajen alamomi sun kai 20 na gane cewa wane yana son wani to duka wannan sannan soyayya kala-kala ce akwai soyayya amma akwai soyayya hasa ai soyayya hasa ai irin irin irin ta mata da suke ma maza wata ta ji tana son wani ko namiji ya ji yana son wata da aure ka kasa ce amma amma ita ma tana son shi tunda shi musulmi ne shi ne yayi sai ta bashi amsa sai ce mutum ya ki mutum to ma'ana akwai ƙari a musulmi ya ƙi musulmi ha ina son ka a matsayinka na musulmi amma ban son ka a matsayin miji shi ne fassarar magana to kaga shi ne wannan so da kamar zasu mai ce ya sanar da shi wallahu alam sannan kuma idan soyayyar tsakanin namiji da mace ce kaga ta aure idan baka sanar da ita ba to ta ya za a yi shikenan sai ka je ka sai ka je wani ya riga ka kenan ko idan kuma ita ta ce tana son wani kaga fa'idar sanar da shi idan bata sanar da shi ba sai wani ya je rigata wata ta je ta rigata ko ba haka bane to kaga shi sai mutum ya ce fal yu'limu ya sanar da shi so daga sanarwa ba laifi bace umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka idan hassa ce da aure ake neman mutum shi ko bai da muradi ba laifi bane ya raddi amma an ya kuna radduhu raddan jamila ya zama mai da martanin da mutum zai yi da dabara annabi sallama da mata ta zo ta tsaya a gaban ta tace tana son shi ba cewa ya ban san ki ba annabi sama dukar da kai ta sake cewa ya ma'aikin Allah na ba da kai na gare ka tana son shi kenan maza sama bai ce mata komai ba har so uku sai wani sahabi ko riga bai da shi a wajen saboda talauci izarinsa kawai ya dauro irin daurin da suke yi sau shi ke ya manzan su mai ya ce ya ma'aikin Allah in baka da bukata ni ina da bukata anan su mai ce to yanzu me zaka bata ya ce to izarin nan kawai nake da shi ce to in ka bata izari kai kuma yanzu ka tafi ba komai saboda haka tashi ka tafi ka je ka nemo abin da zaka bata a matsayin sadaki ya tafi ya je da ya ce wallahi bai samu ba anan su mai ce iltamis walau khatama hadidi je ka ko zoban bakin karfe ne ka samu wanda akwai zoban bakin karfe na naira hamsin yanzu wani ya ce akwai na ran nan wani ya ce akwai na hamsin ko kai ne ka ce akwai na hamsin ko to an ce akwai na hamsin to ka koda ne koda ne naira hamsin ya je ya samu ya dawo ya ce wallahi bai samu ba kai manzo sai ce to kai yanzu ya za a yi da kai kai dakata ma dai wai kai alaran ma ne ya ce ni alaran ma ne ya ma'aikin Allah manzo sai ce to saboda alaran mancin ka mun baka aurenta shi aka bashi aure to kaga manzo sama bai ce mata ba na son ki manzo sama shiru ya mata to wannan darissa ne masu masu kyau musamman irin wannan rayuwar da muke ciki mutum yakan tsinci kanshi a irin waɗannan matsalolin to haka ake warware su a cikin sauki ba tare da tayar da hankali ba ba kuma tare da mutum shi kuma ya ji ya tsoma kanshi a cikin bala'i ba wallahu